بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 26 ga watan safar shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da 30 ga watan agus shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 18 cikin darasin da muke musu take da arabiya daga wannan aji namu na fasl sheikh al-albani lil usul daga makarantar daru hadisi salafiya ta mal albani zaria Allah ubangiji ya gafarta masa a cikin wannan silsila kamar yadda muka saba mukan yi karatu daga littafin at-turfatu fi nahwi wallafar al-hafiz ibn abd al-hadi wanda ya rasu 744 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tashi inda malai yake cewa babu tawkidi yace wa huwa tabi'un lil muakkadi fi i'rabihi wa alfazuhu nafsuhu wa aynuhu wa kulluhu وأجمأ وأجمؤون وجمعاء وجمع وكلا وكلتا daga cikin wato tawabi abubuwan da ke bin junansu ke bin sawun na gaba da su wajen wasali sune at-tawkid at-tawkid shine karawa magana karfi emphasization a karawa zance karfi wanda akwai shi a cikin mafi yawan harsuna to a larabci suna amfani da lafza sanannu wajen yin taukidi shine ce huwa tabi'un lil muakkadi yana bin bayan abin da aka karawa karfin ne fi i'rabi wajen irin wasalin sa alfazuhu wa alfazuhu lafzan da ake amfani su gun taukidi akwai nafsuhu kuma sai ka ce ra'aytu ar-rajula nafsuhu marantu bir rajuli nafsihi to ana amfani da ita wa ainuhu wanka ce bi'tul bi'itul kharufa ainahu ain din wa kullahu hakanan kulluhu ita ma ana amfani da ita wa ajma'u ana amfani da shi shima wa ajma'una kaman fasadal mala'ikatu kulluhum ajma'un wa junuda iblisa ajma'in da ajma'un su mako da ire-iren su wa jama'a wa juma wa kila wa kilta taqulu zaka ce ja'a zaidun nafsuhu ورأيت القوم كلهم والقبيلة الجمعاء والنساء الجمع جاء زيد هذا فيه فاعلين نفسه زي ذما وتوكيد ذاك الإعراب شي ذما إرن زيد هكا رأيت القوم كل كلهم توكيدي ne ga lafazin qaum so zaka dauki lirabi irin nashi haka zaka ce ra'aytul qabilata kullaha ko jam'a'a ko ra'aitun nisa'a a juma'a tarin matakin sai malam ya ci gaba da cewa a albadul babul badli wa hukumuhu hukumul mubaddali minhu fil i'rab hukuncin wato badali badali shine canji aka wani abu substitute a larabci ana yin haka a cikin zance ka faɗa abu sai kuma ka faɗi wani ya maye gurbinsa to shi ma zai bi sawun wancan ɗin a wajen li'irabinsa wai juzu an yi khalifa fi ta'rif wa tankir inda yake ya halasta su saba wa juna wajen ma'arifa wannan kuma ya zama nakira wannan ya halasta kamar da zamu zo mu ji a gaba insha Allah wa huwa ala arba'ati adrubin shi wato at-tawkid afwan al-badal ya kasu zuwa gida ainihin wato Uh, hudu akwai na farko shine badalil kulli akwai abin da ake ce mashi badalil kull wato inda aka kawo zancen kuma a kawo madadin shi cikakke akwai kuma wal ba'd badal ba'd shine ma dalla ala ba'di uh, ala ala ba'din ko kuma badal ishtimal shine ma dalla ala ma'anan fil awwal aw istalzama ma'anahu shi ake ce badal ishtimal wanda yake dauke ya yi ishtimali a kansa shi ne ma dalla ala al'awwal au ala ma ya stalzimu zai buga misalai duka ko kuma badalul ghalat wanda kaman wato saurin baki ko saurin harshe ke jawo shi fal awwalu badlu kulli shine ka kauli ta'ala kamar faɗin Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladina siratal ladina dinnan badali ne akan al mustaqim as-siratal mustaqim kuma dukkanin sifofin shi sun tabbata akan wancan haka kaman farkon sura Ibrahim a kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati min adh-dhulumati ila an-nuri sai Allah ya ce bi idin rabbihim ila siratil azizil hamidillah ma'ana ila siratil lahi kin ila siratil azizil hamidi allahi allazi huwa to wannan Allahin lalli za ga da wasari haka yake kasara ma'anan shi badali ne ai ila siratin lahi shi ma badalin kulli ne to haka nan akwai na biyu ce wasani na biyu ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah shi ne badalin ba'ad ko ya ce faɗin Allah wa minan nasi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wallahi annasi hijjul baiti masalai sabila sai Allah ya ce okay kaga yanzu muka Allah walillahi alannasi hijjul hijjul baiti a wurin Allah ya wajabta wa mutane ziyarar ɗakin sa alannasi yace walillahi alannasi sai kuma ya kawo badali yace manistata ilai sabila yanzu wannan masala ilai sabila din ba'dun ne minan nasi wasu sashe ne na mutane za su samu istita'a saboda da su ake za a iya cewa walillahi ala man istata'a ilaihi sabila lil hajj kuma gani amma sai aka fara ambatan annas sai kuma aka aka aka aka yanke wani sashin annas sune wane man istata'a ilaihi sabila haka in ka dauki kaman thumma amu wa sammu kathirun minhum amu wasanmu duka sai kuma aka ware aka ce kathirun minhum yanzu wannan kathirun din ba'dun ne min wancan wawul jama'a din Allah sa muna gani muna muna ga yadda abin yake wannan shi ake ce ma badul mene badulul ba'd sai badul ishtimal badul ishtimal shine kamar yadda ya kawo misali yace wa yasalu yasalunaka an sharil harami qitalin fihi kaga dama muka ce shi badul ishtimal shine ما كان على معنى الأول أو استلزم حكمه Allah ya ce, Yas'alunaka an shaharil harami, suna tambayan ka game da wata mai alfarma, me suke tambaya aka ce, ƙitalin fihi, wadda da irabin, ƙitalin fihi, kaga yanzu a wani abu ne hukuncin wani abu da ke iya faruwa a cikin watan ake tambaya, shi ne ma ishtamala ala ma'anan aw istalzama hukma daidai yake da ce yas'alunaka anil qitali fi shahril haram to wannan shake ce mabdul ishtimal badali wanda yake ya dauki wancan haka idan ka dauki qutila ashabul ukhdudin nari qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud bisa ɗayan fassara guda biyu domin akwai fassarori guda biyu anan ɗayan fassara muka ɗauke shi bata da alaka da wannan wanda suke cewa ma'anan qutila ashabul ukhdudi akwai masu kaddara cewa akwai fi mahzufiya qutila ashabul ukhdudi fin nari to wannan in aka ɗauki haka babu wannan iskaliya anan amma muka ɗauka cewa badali ne ijtimali shi ma qutila ashabul ukhdudi annari wato tsinuwar da za ta same su tashmulu dukhulahumun nara ko mun gane mala'ida kun matso daga haka yadda za a dinga ganin ku sosai na'am to sai na hudu shine a wannan na hudu ma badul ghalat badul ghalati shine wanda yake kuskure wanda asali zai iya zama kaman saurin baki ko saurin alƙalami to balarabin ya riga ya faɗa ba zai kansilin ba sai ya faɗi mai kyau to wannan babu irin shakurani domin wannan na ƙasa ce ga ɗan adam mai magana saboda babu shi a Qur'ani a iya dan abin da naji malamai suna fara cewa babu babu badulul ghalat a cikin alqur'ani amma ga misalin shi kai ce kaman marautu bi zaidin amrin bi zaidin amrin wa innama zakarta al-awwala ala wajhi al-ghalat so kace kace marautu bi amrin sai bakinka yayi sauri ko alƙalamin ka yayi sauri sai ka rubuta kafin amr sai ka rubuta zaid to kawai sai ka ƙara wancan balarabe da ya san larabci zai gane marautu bi zaidin amrin haka a a a ja'a zaidun amrun wanda ya ji zai gane cewa badali ne na farkon kuskure shi ake ce mabadalu al-ghalat wannan sune anwa'ul badal guda hudu kulli juz'i shine ba'di sai kuma ihtimali sai kuma wannan sai sake cewa babul ataf wa hurufu wa ashara al'ataf shi ma ɗaya ne daga cikin tawabe shi ne wato conjunction haɗa zance wani da wani kalma da kalma ko jumla da jumla wa kulluhu yuj'alu i'raba yaj'alu i'raba thani ka i'rabil awwal ko ne a cikin su yakan sa a yi ma na biyun irin wasalin da aka yi ma na farko wahiya ga su huruful ataf al'ashara akwai alwawu alwawu ita ce ummul bab a cikin abwabul atafi kuma tana zuwa ne litadulla ala mutlaqil jam'i baina kalimataini aw jumlataini mutlaqil jam' baina kalimatain aw jumlataini ka kaulika qama zaidun wa amrun a kaidar larabci irin wannan adafin bai nuna wata miza cewa wani ya riga wani zuwa kowa ne ya fi cancantan wani da matsayin kamar wa na ila Musa wa Harun a tsantsan larabci wannan duka abu ɗaya ne kuma bin na cewa sai da aka yi mawa na sai a sannan aka yi mawa ne to shi ne ake ce ma wato mutlaqul ataf wanda ita alwawu ita ce ummul babi a atafi take fa'idantarwa sai ce wal fa'u akwai fa'un da take nuna litta'qib ita fa'un tana nuna cewa abu kaza ya faru kai tsaye kuma sai bayan shi ɗin ya faru fahashara fanada faƙala ana rabbukumul a'la fahashara fanada yayi gayya yayi taro faƙala ana haɗuwa sai ya ce ana rabbukumul a'la wannan shine fa'idan alfa tana nuna a a a at-ta'aqqub sai kuma wa thumma sai kuma thumma wadda take zuwa litarahi tana nuna an samu jinkiri tsakanin wannan abin da ya faru da na bayansa kamar da Allah yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat amwatan thumma ahyakum ko thumma yumitukum thumma ilayhi turja'un kuntum amwatan thumma a fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum yawwa thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un kaga kuna matsayin matattu fa ahyaakum yarayu kuntum amwatan fa ahyaakum go thumma yumitukum sai daga can baya bayan kun yi rayuwa sai kashe ku ba daga bayan kashe kuma ba sai thumma yuhyikum sai ranar kiyama kuma sai tashe ku bayan tashi alkiyama kuma sannan ai wata ta kabar zame yawa thumma ilayhi turja'un saboda kowanne akwai intervals tsakankani da haka ake ci mishi taraki nan lazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra imani sannan kafirci sannan imani sannan kafirci ba a jajjere ba akwai at-tarahi da ire-iren su wala sannan lama tana zuwa a cikin huruful atafi ita kuma li'isbati al'awwali wa nafi sani don ta tabbatar da na farko da aka ambata ta kore na biyu kamar ka ce marautu bi zaidin la amrin akaltu samakata la lah'in bayatu fulanan la fulanin tazawwatu fulanatan la fulanatin to wannan ana ce mushi lamul atsaf shi ma wanda ke zuwa don tabbatar da hukunci akan na farko ya kore na biyun akwai bal wa bal lil idrab bal tana zuwa ne ita kuma don ta nuna al'idrab shi ne kama wancan zancen da muka yi game da galat wato an hukuncin an ce ba haka yake ba wa ƙalu ƙulubuna wulf suka ce wai zukatansa a ɓama suke sai Allah ya ce mene bal la'anahumullahu bi kufri ba haka abin yake ba Allah dai ya la'ance su ne don kafircinsu to wannan a idrab kenan haka alamtar illazina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha ba ga waɗanda suke ziga kansu suna tsarkake kansu ba a'a Allah ne yake tsarkake wanda ya garama wa qalatul yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu sutatani an soke duk wannan hukuncin da suke faɗa kenan sun yi wa Allah sharri sun mai kazafi Allah ya ce san ba haka bane yace bal yadahu mabsutatani yutuka kaifa yasha akwai kuma wa au daga cikin rubul adafi akwai au wata ke zuwa lishakki watakhyiri wa ghairihima da wasu hukunce hukuncen daga cikin hukunce hukuncen ta mafiya shahara da bai ambata ba akwai kuma at-tafsil dan yin bayani dalla dalla tana iya zuwa kamar yadda ya faɗa litakhyir ma nansakh min ayatin aw nunsiha Allah yana da zabin ko ya soke karatun ko ya mantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga karatun to takhiri ne kenan wannan wa qal ladina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah au ta'tina as-sa'a wato shi ma suna bada zai ɗayan biyu haka at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan takhir ne fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ihsan shi ma takhiri ne fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum duk wannan takhiri ne za'i ne yin wannan ko yin wancan to akwai kuma wanda muka ambata shine at-tafsil yana da yawa sosai a cikin adabiyat na musulunci kuma yana warware hatta masail na aqida dan kaga in ka dauki irin wannan kuma Muhammadun illa rasulin ila rasulun qad khalat min qabli rusulu afa imma ta au qutil mu'tazila sun makale ma wannan ayar wajen cewa akwai bambanci tsakanin mutuwa da kisa ta fuskar cewa inda ba a kashe mutum ba zai ci gaba da rayuwa wanda kaga an kashe su a gunsu to wani ne yazo ya datse rayuwarsa ahlus sunna kuma suka ce a wannan shine ajalinsa bambancin kawai wajen hukunci ne amma mutum ba zai wuce ajalin shi ba ko an kashe shi ko ba a kashe shi ba zai wuce ajalin sa ba to idan ka gane cewa au a wajen littafsili ne dan yin bayani dalla dalla ne akan asbab da ke iya sa mutum ya rasa rayuwa akwai mutuwa ta dabi'a sannan kuma akwai kisa shi zaka ce afa in mata au qutil dauki kaman wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasara shi ma tafsili ne hudan au nasara tafsili ne domin masu wannan magana ma ai ba su yadda ma nasara su shiga aljanna ba yahudi ke wannan magana amma tafsili ne haka inna safa wal marwata min sha'airillahi faman hajjal baita aw itamara hajja aw itamara shi ma tafsili ne haka ma anfaqtum min shay'in aw nadhartum min nadhri duk wannan tafsili wa in imra'atin wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban shi ma tafsiri ne domin duka abin hukuncin shi ɗaya ne fala jina alaihi ma yusla bainahuma sulha suna nan da yawa walau anna qur'ana suyirat bihil jibalu aw qutiyat bihil ard aw kulima bihil mautat cikin suratul ra'd kenan ko duk wannan shi ma tafsiri ne to bayan waɗannan sai ya ce kuma akwai lishak wanda zai zo misali kaman ya zo da zance wanda yake shakka shi ma babu shi a ƙwararri ta ƙwararri babu shakka za ka lalaba ƙwararri ba za ka sami irin wannan ma'ana ba amma a zancenmu na yau za ka iya samu da yawa kaman ka ga wani ka ce ra'aitu zaidan sai ka tuna au amran ina jin ba zaidu ba ne amrun ko mun gani akaltul yauma ratsalan min lahamin sai ka tana bai kaga zai ka ce au nisfan yau na ci kilo guda na nama sai kuma ka tana ka yayi yawa ya ka ce au nisfan watakila rabi ne to wannan shine ashak ana zuwa da au dan ta nuna shakka ko mun gani aka ga muna amfani da shi da yawa a zantukan mu na yau da kullun saboda saurin mantuwa na dan adam da rashin duke abu sai mu dinga sa shakka ce ko dai kaza ko kaza ko kaza ko kaza amma babu shi a Qur'ani kuma Qur'ani babu abu da zai bada ma'anar shakka sai wanne ne ma wa imma ko wa imma ka au ita imma matsayinta ɗaya da au dukkaninsu ɗaya wajen wajen ainihin wato a a tahyiri da da da shakka da da tafsiri tana zuwa da haka fa imma mannan ba'd wa imma fida kaga tahyiri ne wannan an ba da su dama a yi wannan ko a yi wancan sai ce kuma hakanan akwai lakin na tsallake ta ne ko lakin lakin take ba da istidrak tsinkayen zance kaman asmi bihim wa absir yawma ya'tuna na lakin zalimuna al-yawm fi dalalin mubin kaga wannan istidraki ne wato an tsinkayi zancen an dawo da shi afa man haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidu man fin nar sai Allah ya ce mene لكن الذين اتقوا ربهم لكن الذين اتقوا ربهم istidraki wato ƙarin zance ne akan wancan da da aka kudurci to tana nan ita ma da yawa a cikin adabiyat na shari'a sai hatta wa hatta bi ma'anar wawi hatta idan ta zo da ma'anar da ma'anar wawul atifa kusan hatta kamar da makanta a baya ana mataki da kunsa mushkil wato mata maza ce ita a cikin harufa tana iya zuwa da ɗayan ma'ana guda hudu kuma ta zo jarra da ma'anan ba'ul jarri ko lamul jarri salamun hiya hatta matsalai wa salamun hiya kenan ila matsala'il fajr da aka ta jarra ana hatta na iya zuwa da ma'anan ainihin wato ibtida'iyya idan ka ganta ta zo ta bar suna da rufa'arsa to ibtida'iyya ce kamar masu karanta hatta ya qulur rasul to anan ta zama a a a matsayin ta da wa yaqulur rasul istighnafi ce tana zuwa da ma'anan atifa irin wannan da muke magana wanda za ta dauki hukuncin abin da ke gabanin ita tana zuwa kuma da ma'anan harfin nasba shi yasa mun karanta al-imamu zajjaj zajjaj bai yana gadan mutuwa ana tambaye shi menene damuwarka a duniya yace amutu wa fi nafsi min hatta shay'un ce zan mutu da bakin cikin hatta wai bai gama gane karatun ta bane zai mutu bai gama mata kwakwar da badda ya so ba ya so ne sai ya sai ya mata tonan silili a duniyar nahau to bai samu wannan halin ba ya gama tara ma'alumatu yana so ya allafa littafi kawai sai mutuwa ta rigaye shi shine ce amutu wa fi nafsi min hatta shay'un zan mutar bakin cikin hata Allah ya gafarta mai shi sa suke haske mata kwatance da wannan a a wannan kwatancen ko me suke cewa ne ma akaltu samakata hatta ra'asaha hatta ra'asuha hatta ra'asiha yana cikin algazun nahwu in ana so a nuna maka wai a ji iya nahwunka sai ce to kai li irabun me hatta ra'asuha me hatta ra'asaha me hatta ra'asiha akaltu sama kata na cinye kifin hatta ra'asuha to ne tace istinafiya kenan sai da ma'anan shi wa ra'asuha ma'kulun akaltu sama kata hatta ra'asa sai da akaltu sama kata wa ra'asa atafi kenan akaltu sama kata hatta ra'asi akaltu sama kata ila ra'asiha to in kai wannan sai su ce to shikenan sun jaza ka yan nahu haka suke wannan wannan iblisancin nasu Allah ya fi musu tana zuwa da ma'anan al'atifa kamar irin waɗannan da aka ambata. Wa, wa am, haka nan am ka ƙaulika zaidun inda ka am amurun, ita ma ita kuma lissu'al, e, am kuntum shuhada, am ya ƙulu naftara da ire-irensu, tana zuwa ne lil istifahari don tambaya, sai a zo da am, ban so mu shiga cikin zancen ya tsawo game da asalinsu da yadda aka yi suka zama guntattaki haka akwai zance mai yawa a falsafan nahu game da game da ya haka suka zama kalmomi ne su ba harfa ba wani kalma ce amma harafi daya wani kalma ce amma harafi biyu kun tana katinmu na baya game da alwadu'u cewa da gaske abin da ke sa suna ya ɗauki shakalin harafi akwai kalwadu ismi ko menene ma baitin a'a kalmar ismi jitana wal ma'anawi fi mata wa fi huna aukan ya batin anil fi'li bila ta'assurin ba nan nake nema ba farko farkon da yake cewa abin nan wal ismu minhu mu'rabun mabni li shabahin min al hurufi mudni ka shabahil wad'i fi ismai jitana shine baitin ka shabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'anawi fi mata wa fi huna aukan ya batin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftikarin usila har zuwa da ya ƙarshe magana ɗan maliku to ka shabahil wad'i kama da harafi wajen zubin kalma shine irin wannan suna amma harafi daya suna amma harafi biyu suna bai kai harafi uku ba wannan ga wanda suke ganin cewa waɗannan adwatul atafi sunaye ne amma abin da yake mashhuri gun malamai shine cewa su hurufu ne amma ba zai zama hurufu ba alansa da ma'ana domin harufa kuma su ma'anarsu wal harfu ma laysat lahu alama faqis ala qawli takun allama to wannan dai wani rikita rikita ce ta malaman nahu ubangiji Allah ya gafarta musu fa in adabta ala ad-damiri al-marfu'i akkattahu bi qawlika qum anta wa amrun yace idan zaka yi atsafi akan damiri mudmari damirin da yake mahallin fa'il to zaka bayyana wato taukidin sa ka duba ga wani wani abu na falsafa anan qum anta amma malaman za su ce wannan anta ba fa'ili bane saboda sun riga sun lissafa sun ce fa'iluhu damir mustatirun wujuba fi'il amrin bi fa'ilin sa damiri ne mustatiri wujuba qum wa fa'iluhu taqdiruhu anta to ba kuma yadda yanzu sun faɗa anta kuma su ce shine fa'il sai suka ce anta din nan taukidi ne ga wancan boyayya haka suka kayan su yawa wa amrun وإن أدبت على الضمير المجرور آه والمختار إعادة الجاري كمررت به وبأمر idan kuma kai adafi akan wato majruri abin da yafi al-mukhtaru a mazhabin malaman nahwu basara kenan shine wato a maimaita harafin jarra wannan ma mun karanta a baya game da wata qullalit sa'alul bihi wal arham wanda akwai malaman nahau da suke cewa idan suka zo ne ya karanta da wal arhami ki doka ka bishi sallah ya bata qur'ani in ya karanta wal arhami indai a sallah ne dauki takalman kawai ka tafi so da zafin kai saboda su san ba su taba yarda cewa ya halasta ayi wannan ba tare takrarul khafid haka suke ce mishi min duni takrarul khafid a gunsu indai za a ce wal arhami to sai dai a ce wa taqullaha allati tasaaluna bihi wa bil arhami to tunda ba a maimaita ba'un din nan ba to ba sai da wannan kira'an ba ta fa tabbata fa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma tsaurin ido irin malaman nahun basara suka ce kai kuskure ce suna da bala'in tsaurin ido Allah ya gafarta musu wannan na ga ya isa ku to muna da baki da muka yi daga ƴan uwa daga wasu wurare masu nisa da kuma na kusa bari mu takaita saboda zamu ba su kamar mutum mutum biyu ne masu taliki na'am zamu ba mutum biyu su mana taliki insha Allah su gaisa da mutane bari mu takaita mu koma al'adab zamu tashi a shafi na 21 inda inda zamu inda yace an-nasrul jahil an-nasrul jahil an gojan ya ya gama magana akan ash-shi'r sai kuma kan an-nasr yace al-farqu bayna ash-shi'r wan-nasr mai bambanci tsakanin waka da zube a gu malaman adab ashiru wan nasru jinsani min ajnasil adab da waka da zube wato da da poetry da prose waɗannan jinsi ne guda biyu a cikin abin da ake cewa ajnasil adabiya literary genres wato suna da yawa amma dai waɗannan suna daga ciki kuma mashahurai ne wa likulli wahidin minhuma qawaiduhu wa anwa'uhu wa musammayatuhu wa khasa'isuhu kowanne a cikin biyun nan yana da ka'idojin sa sananne waka na da ka'idojin sananniya haka nan zube suna da nau'o'in su sanannu hakanan suna da kuma wa musammayat sunayen da ake kiransu da shi wa khasa'is da ababen da suka keɓanta da shi fashiru ya atamidu fil galibi alal ijazi so da dama waƙa takan dogara ne akan takaita zance so da ka zaga an zo ana sharhin ta za a buɗaɗa sharhi da yawa dunkulallen zance ne ita wal ikhtizal al ikhtizal da Hausa kawai shine a ce dabo ko rufa ido ko a ce rufa zuci kenan eh kamar da annabi ya ce inna min ash-shi'ri la hikma mawaka suna da wani abu wani dabo ko wani siddabaru na jan hankalin mutane da tafiya da imaninsu to waka tana da wannan madogara abinda baka yarda da shi ban an faɗa a gama garin zance sai a faɗa a waka sai ka gasgata sai ka ji ya taɓa zuciyarka wa shahanil kalimat bi taqatin ta'thiriyya da kuma shahan shine obacajin kalmomi a cika wa kalmomi ma'ana fiye daga magarin ma'anarsu ta'athiriyya wanda za su sa su zama suna da effect suna abin nan din zakata mutane da annahu yukhatibul atifa saboda mawaki yana magana ne da atifa atifa ita ce in za ku suna mun fada a baya shine wato emotions sune tattaruwar ɗabi'a da suka mai da mu ƴan adam fushi da farin ciki da gajiya da ƙoshi da yunwa da tunani da so da ƙi da sauran abubuwan da da ɗan adam yana da su babu mutu tsakanin mai hankali da mara hankali ko mai ilimi da mara shi ko mai shekaru da mara shi kowa yana da wannan abubuwa da wannan su ake ce ma al'awatsi to mawaka idan suna magana magana su tana tana tattaunawa ne da wannan janibin da ɗan adam shi suke shi suke addressing sai ka ga wato da mata da yara suka fi kowa saurin tasirantuwa da waka so da su mata da yara ɗabi'arsu shine emotion suke sawa a gaba shine limaminsu da aka ga aka ba dama cewa ma ranar sallah ba komai sai ta waka su su take su ko ranar biki ba sa lissafi da hankali wanda shi daga baya yake bujurowa saboda ba su da nasibi cikakke na hankalin yara dai daman ba su da shi da aka aka ɗauki musu shari'a mata ma kuma dama annabi ya ce na ƙasashe ne hankalinsu za ga abu da yawa wanda za a kalla a fim ko a ji a waka ko kaza za ka ga mata hankalinsu ya tashi sun ɗauka da gaske ne har su dinga tsinewa albarka ma wanda ya abin da ba sa su suna ganin kamar da gaske ne yake wannan abu to kamar da binta ya faɗa makanta a cikin iktida'u ne ko istiqama idan kaga mutum yana da irin wannan to zuciyar mata gari shi kaga mutum yana da saurin yadda da awatif ko kuma a ce ka ganshi yana rawa a gurin biki to wannan zuciya ce irin ta mata wannan abin tausayi ne mata maza ne amma namiji na gaske wanda yake zuciyar maza baya irin wannan abu yake cewa kama yahtaju aidan ila almusiqa kamar yadda waka take bukata zuwa ga musiqa shine karin sauti wal iqaat da faduwa da hawan wasali allati tarbitu baina kalimati wa ibarati wanda ke hahade tsakanin kalmominsa da jumlolinsa wa tuksibuha naghmatan fanniya wanda kuma nan shi yake bashi amo shi yake bashi amo na fanni kamar da aka san kowace waka tana da ma'auninta tana da scaling ta sananne a goma sana waka wa amma nasru shi ko zibe fa ya'tamidu alal aqli wal mantiqi wat tajriba rubutu na zibe ko ilqa'i na zube kaman khutuba ko rubutu na zube ko makamantan su shi kuma baya dogara da atifa a'a yana dogara ne da hankali hankali kuma wani abu ne da yake bujurowa daga baya ba a haifan mutum da hankali kamar da ake haifan mutum da atifa to shi hankali ba ya fa mutum da shi amma yau da gobe koyan karatu hulɗa da mutane experience na gwagwarmayar rayuwa wahalhalu faɗi tashi tafiye-tafiye asara samu da rashi su suke tara mutum abin da ake ce ma hankali wato yi mai wani dabaibayin da zai dinga gaya mashi yadda ake auna abubuwa kaza ya dace kaza bai dace ba kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne kaza ya kamata kaza bai kamata ba to zaka ga annasar in yana magana ma'auninsa shine hankali ilimi da sanin ya kamata wal mantiq da kuma logic wato salan zance ne kama zuciya zance wanda za a yi maka ya baka dama ka auna da naka tunanin wat tajriba da kuma experience yau da gobe sabo da yi tun daga kan zubin zancen mutumin da yake yin zance zaka ga tasirin gogewarsa hakanan za a ga ko in ya daɗe yana yi ko bai daɗe yana yi ba za iya ganin abin da ake ce ma stage fright a audience ɗinka za su iya fahimtar cewa wannan abin da kake magana a kai ka san shi ko baka san shi ba dole ya zuwa daga cikin tajribar mutum sai ce li'annahu yukhatibul aqla bi darajatil ula saboda abu na farko da mai magana a cikin tsarin zube yake yi shine yana magana ne da masu hankali bi darajatil ula a karan farko wala yaltazimu ghaliban suratan mutakallifatan fi shakli sannan kuma shi zube kamar yadda sunan shi yake faɗa zube ne zance ne wanda yake sakakke mai yanci so da dama bai cika lazimtan wani salo na musamman irin na waka ba mun ji waka akwai salon akwai nagma akwai akwai mizan akwai musika akwai iƙa duk akwai a waka dole kalmomin da yawan wasali da sukunin su zama iri ɗaya in ka ji waka duwaka da kajin ka auna in ka san da ake auna waka ba gane ɗaya ce in ta karye za a ji abin nan za a shinshino karyewar daga ji to zube bayi da wannan duk yana da nashi salon da ake amfani da shi irin saja'i irin ibaq irin sauran wasatin lafziya kaman su isti'ara kaman makamantansu ga sunan dai adam magana da ake amma ba dole bane a lazimce shi ana iya karya shi wa yasduru an ashabil aqli al khasib kuma babu wanda yake iya rubuta abin da za kira da suna nasar sai mutane masu hankali wanda yake khasib wanda yake fertile hankali wanda yake mai taki wato wanda zai iya tumbatso zance kallaka ga tun daga zamanin jahiliya har zuwa sadarar islam har a cikin sahabbai har zuwa zamanin da muke cikin nan ba kowa ne yake iya tsayuwa ya zance a gaban mutane sai wanda Allah ya ba baiwar dama ya da hankalin ya samu experience din ya samu gogewar kuma sai ya jajirce a cikin sahabbai ba kowa bane da haka za ga su a zamanin da yana cikin ma muwasafat qualification da ake nema za ba mutum a halifa ko za a bashi komanda ko za a bashi wani shugabanci dole zama ya iya jawabi amamal mala' saboda ya da gaskin hanyoyin isar da sako kuma ba a bukatan PA ba irin yanzu bane za a ce ko baka iya ba kana da PA kana da media aid da za su yi maka da ba irin haka bane kuma tunda suna yi irtijalan to kuma har yanzu kaga yanzu ta jawabi a aji da za a yi idan an bada assignment ai ba kowa ne yake wakiltar group din sai fito gaban allo ya jawabi ba a cikin dai yan ajin ku doka shekara uku hudu ba kowa bane yake iyawa to balantana kuma a ce mutum ya zo ya yi jawabi a gidan TV ko gidan rediyo ko sallar juma'a in banda yanzu da rashin kunya ta yawa mutum zai iya ma bayyana jahilci da sunan ilimi ba ruwan shi kuma da suwaye suke saurare kawai shi dai abin da yake faɗa dole ma a ji ko a yadda ko ka a yadda uhu to duk da haka za ga wanda zai iya yin wannan sai wanda ya shafa idan shi toka sai wanda ya kwashe kayan shi daga gaban gidan kunya shine zai iya zuwa yana magana ta son zuciya ta ƙarya kamar ɗan siyasa saboda ana buƙatar wannan jur'ar da wannan hankalin wa zawi tajriba wal khibra kuma wanda suke da tajriba kuma suke da khibra tajriba shine wato dadewa ana yi da kuma khibra gogewa da sanin salon zance da makamarsa ah ina ganin jama'a bari mu saurara anan saboda dama na ce ma su wadannan baki namu masu albarka zamu ba musulunci 20 su gaisa da ‘yan uwa kuma su yi ta'aliki da sauransu. Akwai Malam Nura daga garin Kaduna ya sha zuwa nan na gida ne, akwai Malabu, ai wanda ba sai an gabatar da shi ba, ba alaji, ai, don me za a basu ba alaji. Ko, na akwai Malam Gidado, malami ne babban malamai cikin ahalus suna a garin Gombe, muna tare da shi a nan shi ma, akwai Abu Khadija Al-Mubiwi, mutumin can ƙasar adamawa ne sai waye na ɗaya yake malabu rukayya ga shi nan da dare shi irin ta alhazai kun gan shi ko da zama duka bakinmu ne sun kawo mana ziyara ta 'yan uwantaka ta musulunci muna fata Allah ya ba su ladan haka kuma muna fata su yafe mana akan takasiri da suka same mu a ciki kuma suna kan hanya ne za su wuce Kaduna inda suke zuwa su yi karatuttuka tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ya saka mishi alkhairi suka tsaya nan don a gaisa a kuma ga dacewar in sun halarci wannan majalisi namu sai mu yi ba su dama wannan majalisin sunan shi majalisi ne guda biyu aka yi hybridin ɗinsu akwai akwai faslu umar daga cikin azuwan da mala albani yake yake karantarwa Allah ya gafarta mai amma tun yana raye dama duk mudin aka dararraba mana karatukan da ya kama dan gwaggwagurawa to akwai kuma wani aji da muke mishi lakabi da faslu sheikh albani lil usul ajin mala albani na ilmomin ulumul ala ilmomi ne kawai na ɗalibai ne duk wanda ka gansa anan malam duka malamai ne wasu ma PhD din da muke ganganci da shi duk suna da shi wasu suna da majalisai wasu suna da wasu sun iya raddi wasu sun iya abubuwa irin waɗannan to shine muke taruwa ni muna dan wannan mudarasa da sauransu muka hada ajin duk juma'a muke yin shi haka bayan la'asar a sati sati gaskiya mun dade muna yin wannan karatun sosai sosai ina jin ya kusa shekara goma muna yin shi watakila wasu wanda aka fara da su sun riga sun graduating sun tafi wasu kuma sun zo haka nan dai alamna da Allah da kifata ahaya'an wa amwata to haka dai muke gwagurawa dai ubangiji Allah ya samu gama lafiya waye dai magana ne malam malam gidado fadar ya shekhana fadar fadar daga shi sai sai malam malam mandura ya yi akar makalla bismillah bismillah ai zama zaka bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya kama wannan majalisi mai albarka wanda muka samu babban malaminmu yana gabatar da darasi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da dugadugansa a kan daidai, Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa ladansa a mizani. ‘Yan uwa, ɗalibai ko kuma in ce malamai na, don gaskiyar magana, ana maganan ɗalibai mu muna ganin ba mu taka matsayin ba. Abinda nake faɗa wa ɗan uwa Imam Yusuf Abu Unaisa. farkon shigowa ta zariya sai na lura da wani abu da na ƙarasa garin kaduna shi ma sai na ga haka sai na ce to wannan yankin shi kuma haka yake wato sai ka samu bujumin malamin da ya amsa malanta amma sai ka samu cewa mutane kusan ba su san abin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye musu ba ba su san darajan wannan mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a cikinsu ba. Na hango su ɗalibai guda biyu a wannan majalisin, yanzu ido na ya kai kansu daga taraba suke. Sun zauna a Gombe, sun san irin gwagwarmaya da hatta majalisi na ƙananan ɗalibai yadda kake gani ake halartansa. Yanzu misali ɗauke ni, kowane wata zan taso daga Gombe, zan zo ni Kaduna, domin halartar majalisi ga malayisu abu khadija daga garin mubi yake tasowa idan ya taso sai ya zo gombe mun kwana idan gari ya waye mu ƙara tasowa mu ƙara sa kaduna kusan bayan la'asar muke isowa ya yi kwana biyu na tafiya amma kullum ƙarshen wata sai mun zo mu wannan majalisin saboda mu muka san abin da muke samu a majalisin wannan majalisin farkon da na zauna abinda na faɗa na ce ina ma da a garin nan nake ina ma da a kaduna nake wallahi zan iya kowane sati don nan kaduna zo ni wannan majalisin in ɗauki fa'ida da take ciki domin abin da malaminmu ne ke faɗi shekh musa asadu suna ya ce karatu yanzu kusan ya zama siyasa wanda za ka samu cewa wanda zai zauna ya dinga zuba maka karatu ‘yan kaɗan ne kawai sai a ja layi biyu sai a shigo da maganganu a dinga zubo maganganu iya wannan layi biyu sai ga cewa an shekara goma ba a kammala karamin littafi ba to sai wasu su kuma suka ba da lokacinsu domin karantar da ɗalibai amma sai zamanto su kuma ɗaliban kamar ba su san darajan abin da ake ba su ba wannan wace irin duniya ce muke rayuwa a cikinta duk da yake kuma wani abun ina alakanta shi da abubuwa da ake samu masu sauƙi ban sani ba la'alla wannan karatun akan sake shi yanzu shi wani yana kallon cewa ah inda dai zan same shi online ko ban zo ba zan bibiya wanda yake wannan kuma duk wanda ya san ka zauna gaban malami ni na tabbatar duk mutumin da yake zama a cikin masallaci safun gaba ko safu biyu yadda yake sauraron hudubar juma'a ba daidai ne da wanda yake bayan masallaci ba da yadda take shigar jikinsa da yadda take ratsa shi ba daidai ba ne to haka nan mutumin da yake sauraron karatu online da mutumin da yake sauraronsa ga shiga malami abun ba ɗaya ba ne amma yau mun zamanto waɗansu irin mutane gaskiyar magana Allahu subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da ilimin waɗannan malamai da suka tsaya ba dare ba rana domin babu shi amma ni abin da nake gaya mana shine abin da muka samu da ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya bamu kowace ni'ima dai mu tabbatar da cewa za'ila ce mai gushewa ce akwai lokacin da ko ana so za a yi karatun nan zai yi wahala a samu ayi misali babban malamin mu mariga Sheikh Albani Allah ya ji kansa da rahama ko kana so yanzu ka yi karatu a gaban sa zai yi ba zai yi ba to ya kamata a ce wani bai gane waye mala albani ba sai da ba duniya haka ne ko kuma ba zai dawo ya bashi karatun ba kuma lokacin da ake bada karatun watakila yana nan layin bayan na amma ba guruwansa wannan kusan yanayin da al'ummar mu muka tsinci kanmu a ciki kenan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya gafarta mana abu guda uku zan gaya mana ya ku dalibai yan uwana malamaina abinda bakar abi zai je ke faɗi ne a cikin hilya nashi yana daga cikin abinda na ɗan riƙe shi da yake cewa mallam yushafi ulama'a fi aqwalihi fa yaqiluhu fil mushkilati zurur duk mutumin da bai yi baki da baki wajen amsar ilimi daga bakin maluma ba zaka samu mafiya yawan yaqinin sama zato ne kawai don babu tabbas akan fassaran da ya daidai ce ko ba daidai bace wannan ina kira zuwa gare mu ya ku ɗalibai zamanto kowane lokaci mu karɓe shi daga bakin malamai abu na biyu shine zamantowa masu amana na ilimi duk abin da muka amsa a matsayinmu na ɗalibai to mu gane wannan abin da muka amsa amana ce a tare da mu wani lokacin rashin amana na ilimi aka samu za ka karɓi ilimi wajen wani amma saboda kana kallo watakila sa'anka ne ka tashi bayani za ka ce wannan daga wajen malam ne ka karanta shi ba saboda kana kallon cewa watakila idan ka ce shi ya karantar da kai kamar ka girmama shi wannan babu amana cikin abin da kake faɗi ko kake karantawa saboda haka mu zamanto masu amana cikin abin da muke karɓa yanzu ko rubutu da irin abubuwan da ɗazu muke malam yake gaya mana na abin da ya shafi social media in kana kallon abubuwa wani lokacin mutum zai je kofin rubutun wani amma zai ma share sunansa mafi munin ma wani lokaci idan da ya share sunan nasan ya bar masa ma rubutun nasan a yadda yake mana sai biya dan musu kuskure ma kuma yazo yana tabbatar maka cewa wannan rubutun nasa ne to wannan bai kamata a ce dalibin ilimi mai tsoron Allah ya gina kansa akan wannan ɗabi'ar ba abu na uku da zan rufe da shi shine mu zamanto masu gaskiya wanda shi ne ina ji malam bakar abin zai da yake cewa unwanul waqab mu zamanto masu gaskiya a harkan maganganunmu da abin da muke bayarwa a matsayinmu na malamai duk abin da za mu wasafta ko za mu faɗa ko za mu karantar to mu tabbatar da cewa duk yadda za a bi keke da keke a samu abun haka yake galibi akwai abin da yake cutar da mu abin da ɗaya daga cikin malamu ke cewa muna ƙonewa ne kafin mu tafasa wanda babu dalilin haka babu dalilin haka kana ƙoƙarin ka yi wata gwaninta sai ka zame kuma a wani waje saboda ka ‘yan uwa na ɗalibai zamanto masu gaskiya duk abin da ka wasafta a samu haka ne duk abin da ka faɗa a samu haka ne duk wani labari irin labarurruka da suke tasowa a a faɗi kaza a faɗi kaza duk abin da za ka faɗa a majalisinka to a tabbatar da cewa wannan abin da ka faɗa gaskiya ne ina yi mana wasiya da waɗannan kalmomi guda uku Allahu subhanahu wa ta'ala ya ɗaura mu akan daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ilimi wanda yake mai amfani malam ina godiya na zauna akan wata kujera hot seat gaskiya da ba don abin nan ba a tsaye wallahi zan yi bayanin nan kullum ko malami na in yace zauna kan kujera to ina jin wani abu saboda haka malam Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara wa wannan majalisi albarka ya kara ma rayuwarka albarka baki daya dalibai Allah madaukakin sarki ya kara tabbatar da dugadugai mu akan wannan saha ta neman ilimi wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da wani baiti da yake cewa wa min ajabin anni ahinnu ilaihim wa as'alu anhum man laqitu wa hum ma'i وتشتاقهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين عدلي irin wannan majalisi yana daga cikin irin majalis ɗin da dukkan wani ɗalibin ilimi yake fatan ya rayu a ƙarƙashin shi ɗalibin ilimi babu wuri da ya fi dausayi wurin da ya fi samun kwanciyar hankali da natsuwa kama a ce ya samu kai sha irin wannan majalis ɗin kuma suna daga cikin majalis masu daraja masu kima to babban malaminmu sheikh abduktor kabiru asgar hafizahullahu ta'ala wa faƙahullaya ya ba mu umarninmu ce wani abu a wannan gaba kuma a gaban yayinmu malamanmu a wannan lokaci so ɗan'uwana ya faɗi abubuwa guda uku so ne zan mana wasiya da abubuwa guda hudu waɗanda abubuwa guda hudu na tabbata wanda ya assasa wannan santan idan ka kalli rayuwar shi ka cokal gaba ɗayanta tun daga inda ta taso har zuwa lokacin da ya wafati za ka tabbata kan waɗannan abubuwa guda hudu ya rayu kuma har ya bar duniya kuma da shi ne shekul islam muhammad bin abdulwahab ya tunatar da mu da su a cikin littafin shi al'usulus salasa ni wasiyar da nake mana mu a matsayinmu na ɗaliban ilimi abin da ya kamata mu ba mu mahimmanci ko mu mai da hankali a kai shi ne ilimi yaya alaƙanmu da ilimuka yake a yanzu kalmu shagatu da wasu abubuwa wanda za su nesantar da mu daga wannan babban aiki na abin da ya shafi karatu jajircewa wurin neman ilimi da kuma aiki da ilimi ka sani a duk duniya babu wani daraja mafi girma mafi matsayi wanda ya kai matsayin Allah ya dora ka kan saha na ilimi babu abin da ya kai ilimi wanda ya ishe ka ka duba sahihul bukhari a hadisi na uku hadisin yahya ibn bukhair wanda ke da ruwaya daga lais ibn sa'ad daga uqayl dan ibn shihab hadisin na na'isha Allah ya ƙara mata yadda ta ce farkon abin da aka fara yi manzo Allah wahayi ne a ru'uya a salihati finnan to a ƙarƙashin na abin da za ka fahimta shi ne ba a fa fara yi manzo Allah wahayi a kan ya yi sallah ba zakka aikin hajji tauhidi wanda shi ne ginshiki aqida wanda duk wanda bai tafi ma Allah da shi ba akwai matsala amma ba fara umurtar shi da shi ba bai aka fara mishi wahayi shine ilimi ikra wannan ke nuna maka mahimmancin ilimi da kuma ba ma ilimi daraja a rayuwanka fiye da komai kuma da akwai wani abu a duk duniya da ya fi wannan ilimin daraja wallahi da shi za a ce manzan Allah ya roƙa ƙarin shi ba mai ba ba ilimi ba amma Allah ya ce wa ƙun rabbi zidni ilma to da haka ne a matsayinmu na ɗaliban ilimi mu ba ma al'amarin ilimi mahimmanci a rayuwarmu fiye da komai abu na biyu shi ne aiki da ilimin tabbas ana karatu to amma ina aiki za ga akwai ƙarancin aiki da ilimin a cikinmu bayan mai ilimi sai mai aiki duk ilimin da aka gwama shi da aiki wannan ilimin yakan zamto ya ƙayatu kuma ya zamto mai tsira ga wanda ke ma'abucin shi abu na uku shi ne addawa tilai bayan kayi ilimi kayi aiki da shi ka zanto mai da'awa dole ne sai mai da'awa za ka ga a halin da muke ciki ko a yanzu yanayin rayuwar da muke ciki lallai akwai bukatan da'awa a cikin al'ummarmu to dole ne ya zamana mun jajirce ka'in da na'in tukuru wurin wato yin da'awa abu na hudu shine asaburu alal adha fi juriya da haƙuri akan dukkan wani cutar wanda zai same ka ma dama za ka sa ƙafanka wannan saha waɗannan abubuwan guda hudu su ne nake so da ne da ‘yan uwana ɗalibai ilimi mu koma mu ƙara muraja'ansu ko mu tabbatar mun kula da su fiye da komai waɗannan abubuwa guda hudu ilimi aiki da ilimi da'awa haƙuri akan cutar wanda za ka fuskanta domin wannan shine aikin da dukkan wani annabi ya yi kuma kai innan magaji ne na annabi kuma ka sani annabi bai bar maka gadon komai ba banda wannan aikin da haka dole ya zama na cewa mun ba ma wannan abubuwan da na ambata guda hudu mahimmanci a rayuwarmu fiye da komai fatanmu shine Allah ya mana jagoranci ya karfe ya karfafe dugaduganmu magabatanmu kuma Allah ya gafarta musu ya kai haske zuwa kabarinsu suna daga cikin manyan malaman da muka amfana da su da yawa shine margayi Allah ya kai rahama cikin kabarin shi wanda har yanzu ya bar duniya amma bai daina koyar da al'umman duniya ilimi wannan shine abin da zaka tabbata kuma zaka gamsu da shi baya raye amma kuma yana ci gaba da karantar da al'umma rayuwa ilmi na addini da kuma na zamani da na mu'amala gaba daya Allah ka jaddada rahama a gare shi waɗanda suke magadan shi muna fata Allah ya karfafi gwiwansu kuma ya ba su ikon cika ma babban malamin nan burin shi wanda har Allah ya sa ya bar duniya bai cin musu ba muna roƙon Allah ya ba su wannan dama kuma Allah ya kunyatar da maƙiyansu kuma ya yi musu jagoranci ya kare su daga sharrin masharranta da kuma cutarwa masu cutarwa ya kuma samu wanye da duniya gaba ɗaya. To, ni wannan su ne iya kalmomi na a daidai wannan lokaci muna muku fata alkhairi. Wallahi ko da ba ku ga fuskokinmu a wannan wurin ba amma ku tabbata zukatanmu suna tare da ku. Saboda su wato su zukata wasu irin wato alaƙa ne suke da shi. jinodin ne mujannada to daka muna muku fata alkhairi muna muku fata alkhairi da wannan ne nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akaramakallah afwan
to mun saurari ta'alikai masu matukar fa'ida daga yan uwa guda biyu malam gidado daga garin Gombe da kuma malam ainihin wato Nura daga Kaduna Allah ya saka musu alkhairi kafin mu rufe zan dan yi wani dajiya akan talikin malam malam gidado da yayi akan dabi'ar waɗannan yankuna namu na Zaria da Kaduna gaskiya ne wannan abin da ya faɗa cewa a nan yankunan Zaria da Kaduna za ka ga akwai wani nau'i na wato rashin sanin darajar malamai da ƙarancin cin moriyarsu gaskiya ne wannan kuma ni ma ɗaya ina yin wannan observation ɗin cewa ni na ganin dalili shine kasancewar ilimin ya da sauƙi a nan yankin musamman yanzu nan zariya kusan kowa malami sunan wata riga kowa malami saboda ka ba wanda yake ganin wani da gashi wani ya daga cikin abin da ya yi fawwa da mala albani namu wasu daga cikin matsalolin da ya samu a garin da mutane saboda ana ganin waye shi ba a saba ma jin a nan zariya misali mutum na fitowa daga yankin muciya da malami ba ba a ma saba ji ba in ana so ka zama malami to sharaɗin farko shine a haife ka a cikin gari cikin gari cikin garin ma kuma wasu gidaje ko wasu anguwanni sanannu inda suke da tarihin ilimi anguwar juma anguwar bishar anguwan ƙaura kusfa da makamantansu anguwan liman in anan ka fito kama malami to kowa ba zai mamaki ba amma ce daga ma sabon gari ba ma tudun wada ba a sabon garin ma muciya ko falladan ko mai sunan anguwannin dogarawa da ire-iren sa nan sai dai ka je kaso sabon gari kawai kai kasuwanci abinda ake tsammani kenan ko ka zama dan kwallo ko dan dambe amma sai kuma aka ji wani malami ya fito a yankin kuma malamin ma ba ma gama gari ba wani na musamman to mutane da yawa sun kasa yin imani da cewa malami ne shi kamar da ka faɗa sai bayan ya shuɗe laqad ja'akum yusuf min qawli bayyinati fama duttum fi shakkin mimma ja'akum bi yata idha halaka qultu la yab'ath Allahu min ba'di rasula to wala malam a nan garin akwai majalisin da bai kai wannan ba wannan din da kake gani ai yana da albarka akwai inda zaka je ka tarar da wani malamin ma daga shi sai mai jan baki ko kuma wasu ƴan almajirai kwaya biyu da suka rasa abin da za su yi ko su dattawa da suke tasbihi kama kira isha ko za ka tara ilimi yake karantawa saboda kawai kowa yana gana shi ma ya iya ba komai ba ne wannan ya daga cikin cutarwar da muke wa kan ma'anan yankin zaria kaduna da makamantansu kuma ba a kama hanyar canza wannan al'adar ba saboda ka ba abin mamaki ba ne wannan shi ne tradition ɗin nan wurin nan yankin so na biyu kuma social media babu shakka ta sake taimakawa wajen wannan tabbas wannan karatukan muna yada su a social media gurgudan hali amma Allah ya sani na sha fada ina yada su ne ba dan abin da raina ke so bake saboda haka ai a da can da ake katon ko rukudin din shi ba yi ko rukudin wanda ake da su da sansani da ko rukudin ba na yadda ai sai dai a yi shi dukan katu saboda haka karatukan babu farkon su wasu amma daga baya zamani ya zo da juyin juyi halin da dole sai an yi rukudin din muka zo muka fara yin na audio daga baya muka tarsasi zuwa ga yin wannan wannan na na video din saboda dai kawai a tafi da zamani amma ba dan wai ni in ra'ayi na ne da ra'ayin ajin to gara kawai a tafi a gargajiyance domin ilimi yana buƙatan a mutunta shi sannan yake albarka idan ya zama rahis ya zama yana da sauki yana da arha to a hankali zai losing din value din shi wannan shine kuma matakin da muke matakin fitinar da muke ciki shine ilimi yayi losing value din shi saboda yana da arha inda kalalu ba kawai zaka same shi da ka hau YouTube ko Telegram ko Facebook gayi nan bil asharatil alaf na awoyi video hat sautiya da zaka samu na kowane irin malami a duniyar nan to wannan ya rage daraja ilimi to amma bai da ka iya da zamani in yazo dole abubuwan da ya kawo haka za a karbe su a saboda haka malami ina ganin shawara da zamu bayar mu kuma anan shine ku kuma a can yankin ku da kuke ku cigaba da rike yadda kuke a cikin mutuncin ku kar ku koyi irin nan kar ku koyi irin wanda yake a nan yankin yawa wannan abun ba abun koyi bane ya kamata a mutunta ilimi kuma a san darajar shi kuma a san kiman masu shi kuma Allah ne ya kimanta su sannan kuma a san cewa wani commodity ne ne daraja me yasa zinariya tunda aka yi duniya haihuwa take da daraja saboda haihuwa ta taba zama abin banza da kowa ke yi mallaka haihuwa ta abin banza ba me yasa kaga har yau mata aure take da kima saboda kawai ba zuwa ake a dauko ta haka nan ba sai an bu process dole sai ka lallashe ta ta yadda tukunna ka yi magana da babanta an ce a yi bincike a kanka an ce ka jira ka kawo kuɗin ma a ce ba su isa ba a yi ta maka wallahi wallahi har an ɗaura auren ma ka zo da dare za ka ɗauke ta mata su ce ba su yadda ba shi na dole ka ga darajarta ka tsaye ba ɗaya bane da karuwa wanda yanzu yanzu za ka ce mata bismillah ko ta ce to mu je ka ga wanda ya daraja sai zama ɗaya to haka haka ya kamata ilimi mu dinga sanin kimarsa a da muke ko da waɗannan abubuwan na zamani sun farlanta wannan to mai kokari dai mu wanzan mishi da kimarsa da darajarsa mal albani da aka ambata Allah ya gafarta mai kowa yanzu ya riga ya san meye meye darajar mal albani a wannan kasar da muke rayuwa da ma beyond that amma kamar yadda malai ya faɗa san da albanin ne yake rayuwa mu kadin nan da yake ce ma yan yan yan daradi mu kadai muke san abun mu mu kadai muka yarda da shi shi za a yi mutane suna bani mamaki da wanda ya fito ya ce wai ya fi mu san albani ko kuma shi shine yake wai shine wai wani wani wai lieutenant na kare albani mu da muka sari da rayuwanmu da mutuncinmu muka rabu da iyayenmu wasu suka rabu da duk abin da suke muka dinga bin malamin nan sau da kafa ba ma jin magana kowa sai tashi ko kuma kawai ka zo kai dan ka tsinta a titi kuma a titin ma a sanadiyan mu muka saki darasan sannan ka samu wai zai ka ce mu ka fi mu san shi wannan ne abin yana bani mamaki hayo kai baka ma san wani ma bai taba jin labarin shi sai da aka shi shi amma saboda bai da mutunci wasu ya ce yanzu wai shi ne kisa albani ba mu san shi to da za ka ba wannan amsa wannan kaga irin karatun yan shi'a ne da suke ganin wai sun fi sahabbai sun fi su aisha sun fi su umar da sahabsa sun fi su san annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi su san mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine irin maganar da wani cikin yan zafin kai ya ga wani sahabi ya gaisa da shi ya ce yanzu wannan hannun naka ya taɓa gaisa da annabi ya ce kwarai ku ya ce kai amma kun ba mu kunya wallahi an ce mana kun gudu ranar hune ce wallahi mu inda mu ne ba za mu gudu ce kai rufa mana baki rufa mana baki wa ya sanar sheka inda ka riske annabin da za ka fito a cikin sa abuja da kakin imani ka zama kafiri to irin wannan misali wani inda a ce ya ma yi wayo sanda albani yake raye halama cikin cikin masu fara da albanin zai zo mu da muka yadda muka bi wai mu dai ga mu yanzu na sa albani Allah ya kyauta jama'a mun gode kwarai Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kai ku lafiya kuma insha Allah ku dauka nan gida ne duk sanda kuka zo kun zo gida dan dai a tattauna a yi shawarwari ko kuma a sanar da mu akan kari ma a yi muhadara ko wani abu wannan duk gida ne insha Allah kuma duk ƴan uwa nan da kuke gani kamar da ambata muku duka mutane ne cikin malamai da ɗaliban ilimi da masu gwagwarmaya a cikin harka addini duka ana wajena fatan alkhairi wasu kuma suna can suna wasu sabgogin akwai wanda sun tafi gona akwai wanda sun tafi wasu sabgogin ko sun tafi aikin gwamnati za mu saurara insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi